ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na ɗari da arba'in na ɗari da saba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shehu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna wa ihmadul bid'a a wannan gari na birnin Kano Najeriya muna cikin bayani akan wato a fasali da yake magana akan cututtuka da magungunansu muna magana akan cutar hassada da kuma maganin da shari'a ta tanadar mata can a littafin shafi na 263 a tsakiya mala ya ce falamma kanal hasidu a ammu kanatil isti'adatu minhu isti'adatan min al'ain wa hiya sihamun takhruju min nafsil hasidi wal a'in nahwa al mahsudi wal ma'in tusibuhu taratan wa tuqtihu tara fa in sada fathu مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه وإن صادفته حذرا شاك السلاح لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الهسي سواء وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه وهذا arja'u ma yakun na'am malam yace a can da yace fa kullu a'inin hasidun wa laysa kullu hasidin a'inan duk wani mai kambun baka mai hasada ne duk mai kambun baka da in ya ganka bai saka albarka ba a cikin abin da Allah ya maka na ni'ima to kamar hasada ce sai ka cutu amma ba kowane mai hasada ne yake da ciwon kambun baka a bakinsa ba to amma ita hasada ita ce tafi faɗi ita tafi yawa shi yasa yace falan ma kana al-hasidu a'ammu kanat al-isti'azatu minhu isti'azan min al-a'in isti'azatu min al-a'in duk wanda ya nemi tsari daga hasada to a dunkule kaman ya nemi tsari ne daga sharrin mai kambun baka saboda hasadar ta fi faɗi wasu kibiyoyi ne sihamun takhruju suke fitowa daga ran mai hasada din shi mai hasada malam in ya maka hasada kamar harbin ka akai kamar mashi ne ya ja da kibiya ya harba maka da kuma shi ma mai kambun baka wata kibiya ce take fita yake harba maka nahwal mahsudi wal ma'in take tunkara wanda aka yi wa hasada ko wanda aka yi wa kan babbaka wani lokacin kibiyoyin da aka harba maka su same ka wa tukhti'uhu taratan wani lokacin kuma ya kuskure abinda malam yake so ya nuna mana na ibnu qayyim rahimahullah ita ciwon hasada yanda ka san mai makami ne da kibiya ya zare ya harbe ka wani lokacin in aka yi harbin ya same ka kaga zai iya kashe ka kaga zai iya illata ka kaga zai iya makaroni wani lokacin kuma idan aka yi harbin ba zai same ka ba to da mai hassada da mai kambun baka idan baka dage da askar ba to kamar kibiya ce ake harba ma kaga a cikin mu ba wanda za a harbe shi da kibiya ba ta tasiri a kansa ba don haka annabi ya karantar da mu cikin zikiran safe da na yamma a rinka karanta falaki da nasi bayan magariban nan cikin zikirin da annabi ya koyar akwai qul wallahu kafa uku in baka yi baka yi falaki kafa uku in baka yi baka yi nasi kafa uku idan baka yi baka yi bayan sallah asubahi ma annabi ya karantar da mu qul wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku saboda sharrin waɗannan abubuwan da ake ambata bayan da za a seta ka da kibiya a harbe ka in yau ka kauce gobe za ka iya kaucewa to kuma abu ne da muke rayuwa yau da gobe da shi na kusa da kai yana iya maka ya harbe ka baka sani ba ku kula fa fa in sada fathu makshufan la wiqayata alaihi asrafi idan wannan kibiyar ta same ka a buɗe makshuf jikinka a buɗe timbinka a buɗe ba wani kariya baka sa garkuwa ba baka sa rigar da za ta hana kibiya ta harbe ka ba sai ta maka tasiri wa in sa da fathu hadiran shakil sila idan ta same ka aka dace hadir kana mai taka tsantsan ka kiyaye ka zare naka makamin shi ne addu'o'i da roƙon Allah lamtu asirfi da zai tasiri akan ka ba duk kibiyar da mai harbin hassada mai harbin kambun maka zai harba maka in dai an same ka shakir silahi ka zare makaminka wallahi ba za su yi tasiri a kanka ba amma waye shakir silahi waye ya zikirin yau a cikin waye zikirin safe waye zikiri na yamma waye bai manta ba waye ke kula ya yi zikiri da safe da yamma shi yasa duk bala'in da ya zo mana nan da ne yake buge mu a jefa ka a cikin masifa kai ta fama ciwo kai ta magani ka je likita ya ce ya gama dubawa shi bai gani ba ciwon hasada ne ko ciwon kambun baka ko sihiri ko sammu a kai mata ya ce wa rubba ma ruddati sihamu ala sahibiha wani lokacin akan juyar da kibiyoyin akan wanda ya harba kaji ashe mai hasada yana iya yin hasada wani lokacin ta koma kansa mai kambun baka yana iya kambun baka wani lokacin ya koma kansa wa hadha bi masabati ar-rami hissi sawa' ibn qayyim ya ce wannan da shi da harbi na zahiri iri ɗaya ne mai harbi yana iya dawo masa kai ma mai kambun maka da hasada kana iya wani ya dawo kanka in za ka tona ramin mugunta ka tona daidai tsawonka wani lokacin mutum yana iya taimakon kansa wa qad yu'inu rajul nafsahu wani lokacin kuma yana iya taimakon wani ma ba tare da nufi ba bai gairi irada wani lokacin da ɗabi'a bitabi'ihi a ɗabi'arka watakila ka taimaki wani amma wannan shine mafi rauni kuma mafi ƙasa a cikin bawa bawa ya bawa kansa kariya ko ya taimaki wani ka yi taimakon da nufi ba bi gairi irada ba ya fi tasiri wali abi dawud fi sunanihi an sunanihi an sal bin hunayf qala mararna bi saylin fa dakhaltu faktasaltu mun zo wuce ta wani mamakon ruwa mai wucewa na shiga na yi wanka a ciki fakararci mahmuman sai na fito ina cikin zazzabi fanami ya zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari kai manzo Allah yace muru aba sabit bi ta'awus ya ta'awwa ko umar shi abu sabit ya je ne matsari ka duba wannan malam ruwa ne ya shiga ya wanka yana fitowa daga wankan ruwan kogin nan kawai sai fito bai da lafiya zazzabi kaga mu sai a ce a ai mura ce ta kama shi to ba mamaki wani ya gan shi a kwaban mai kambun baka ko ba mamaki lafiyar da Allah ya bashi ya shiga wankan wani ya yi masa hasada ana so a nuna maka shi mai kambun baka idan ya maka abun fa kamuwa kake da ciwo cutuwa kake yi annabi ya ce ku baya wa awa sabit ya je ya ci gaba da neman tsari fa ya zikiri ya ce ya sayyidi wa ruqa saliha fa qala la ruqyata illa fi nafsi ya shugabana yaya maganan ruqiya ta kwarai annabi ya ce babu wata ruqiya sai dai idan akan wato kambun baka ne shine nafsin ko zazzabi ko ladaga ko harbin mutum aka yi kenan za ka iya rukiya idan an maka kambun maka ko an maka hassada ko ko maciji ya sare ka ko kunama ta harbe ka annafsu yace al'ainu shine kambun baka din walladatu darbatul aqrabi wa nahwiha harbin kunama kuna makamancin wannan to yanzu karo na biyu abinda zamu karanta anan addu'o'i ne da manzon Allah ya bayar na neman tsari akan cututtuka daban-daban wannan kuma idan an samu dama an je gida a haddace su musulmi bai kamata ya rayu ba bai haddace addu'o'in nan ba ko wasu daga cikin su ba su ne za mu yi ta karantawa tarin addu'o'i ne da annabi ya bayar don neman waraka idan har kana zuwa kemis a rubuta maka ar ne ma ya rubuta ma magani ya ce ga shi ka yadda ka je ka sha ka samu waraka to ga maganin da annabi ya bayar idan kana zuwa asibiti ka faɗi ciwonka ka faɗi matsalarka su rubuta magani ka je ka siya ka sha kuma ka samu waraka to ga magungunan da annabi ya bayar garanti babu shakka a ciki don shi yana magana ne da ilimin Allah famin ta'awuzati war ruqa addu'o'in da aka ce a nemi tsari da su da ruqiya da ake yi al-iksaru min qira'ati al-mu'awwidatayn wal fatiha wa ayatul kursi ana son musulmi ko yaushe yawaita karanta wala uzu bil falaqin nasi jama'a ko ba wace cewa yi falaki da nasi maganin 'yan tsurko duk wanda yake son zaman lafiya yawaita karanta falaki da nasi ya nemi tsari haka kurin kai ta buga falaki da nasi haka kurin kana tafiya da kaji biri-biri buga ai komai a ciki akwai mana in dai sharrin dan adam da aljani ne ba abin da babu kuma ka yawaita al'iksar ya ce ka lura al'iksar a yawaita yi hanya ne a gida ne za ka kwanta bacci ne da fatiha ita ma da ayatul kursi ita ma wata awuzatun nabawiyyatu da addu'o'i na neman tsari na annan muhammadu irinsu a wuzubi kalimacin lahi ta mati min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma hadisi imam bukhari ya rawaito shi ibn abbas wannan addu'a ce mai kyau wa nahau a'udhu bi kalimatin lahi tamma allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaq ita ma nan addu'a ce ta neman tsare wa nahau a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan hadisin Imam Ahmad da Abu Ya'la da Imam Malik a cikin Muwatta suka ruwaito riwayar Abdurrahman ibn Khunais at-Tamimi Allah ya yarda da shi kaga wannan addu'a tana dauke da magunguna da kariya daga ainihin wato dukkan sharri da Ubangiji ya halitta ya tsirar da shi a bayan ƙasa da duk sharrin da yake sauka daga sama da wanda yake daga ƙasa da wanda yake yin sama da wanda yake yi ƙasa da duk sharri da yake fitowa ke bugugowa cikin ƙasa da wanda aka shuka shi da wanda yake tsira da sharrin fitinar dare da sharrin fitinar rana da duk wani abin da zai bullo cikin dare da wanda zai bullo cikin rana sai dai mai bullowa da alheri ya rahman ina laifi kai wannan addu'ar wa minha a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun wannan hadisin hasan ne abu dawud ya ruwaito shi da kuma imam tirmizi da imam ahmad da imam nasa'i fi amali yawmi wal layla shi ma wannan dai addu'a ce da aka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana neman tsari daga fushin Allah da ukubar Allah da sharrin bayin Allah da zungurin shaidan da kuma shaidan ya halarci mutum wa minha Allahumma inni a'udhu bi wajhikal karim wa bi kalimatika wa bi kalimatika tamma min sharri ma anta akhidun bi nasiyatihi Allahumma anta takshifu al-ma'sama wal maghram Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlaf wa'duk subhanaka wa bihamdik wannan riwayar ita ma riwaya ce ta Abu Dawud a cikin al-Adab da Imam An-Nasai a cikin wato da Ibn Sunni a cikin Amal al-Yawmi wal Layla riwayar Ali ibn Abi Talib riwaya kuma ingantacciya sai dai akwai an ana ta Ibn Ishaq wannan shi kuma addu'a ne ake nema dukkan sharrin da Allah ya dan Adam da shi da Allah yake rike da makwarkwadan dan Adam duk wani abu da dan Adam zai iya yi da sharrin bashi ya Allah da sharrin sabanka ma'asam wal maghram bashi da sabo annabi ya ce ya Allah rundunarka ba a iya rusa ta ba a saba alƙawarinka tsarki ya tabbata gare ka da gode maka ga wata addu'a a'udhu bi wajhi llahi alazim alladhi la shay'a azamu minhu Allahu akbar ina neman tsaro da fuskar ubangijin da ba wanda ya fi ta girma وبكلمات تامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر cikakkun kalmomin Allah ba wanda ya sai ke dare ko mai bin Allah ko fajiri wa asma'il lahil husna wa bi asma'ihi ma alimtu minha wa ma lam a'lam annabi ya ce ina neman tsari da sunan nakin Allah kyawawa ina tawassuli da su da wanda na san su da wanda ban san su ba daga sharrin abin da Allah ya halitta da ya shuka ya tsirar من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره da sharrin duk wani mai sharrin da ban isa da shi ba ya Allah wa min sharri kulli dhi sharrin anta akhidun bi nasiyati inna rabbi ala siratin mustaqim wannan addu'a ce mai kyau annabi yake yin ta wa in sha'a qala tahassantu billahi alladhi la ilaha illa huwa in mutum yana so zai iya yin wannan addu'a ce ina neman kariya da tsaro hism daga ubangijin da babu an bauta cancanta in ba shi ba ilahi wa ilahu kulli shay ilahi wa ilahi kulli shay Allah na kuma Allah komai wa tasamtu bi rabbi wa rabbi kulli shay na yi riko da ubangiji na ubangijin komai wa tawakkaltu ala alhayy alladhi la yamut na dogara ga rayayyen da baya mutuwa wastatfatu sharra bila hawla wala quwwata illa billah ina ture ina angije dukkan sharri da la haula wala quwwata illa billah hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi ar-rabb min al-ibad ubangiji na ya ishe ni daga sharrin bayinsa hasbi al-khaliq min al-makhluq mahalici na ya ishe ni ya isar mini daga duk wani abun halitta hasbi ar-razzaq min al-marzuq na yadda mai arzutawa ya ishe ni ya bani kariya daga abin da ake arzutawa hasbi allazi la hasbi allazi huwa hasbi wanda ya isa ya kare ni ya isa ya ishe ni hasbi allazi bi yadihi malakuti kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi hasbi allahu wa kafa wa sami allahu liman da'a laysa wara allah marma hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan annabi yake karanta wannan addu'a allahu akbar ibn al-qayyim ce wa man jarraba hadhihi da'awatun wa ta'awudat hadhihi da'awat wa ta'awudat duk wanda ya gwada waɗannan addu'o'i da neman tsari arafa manfa'atiha ya san amfanin waɗannan addu'o'i ka gwada ka gani ka yi ƙoƙari ka rinka yi cikin dare buɗe littafin ka kai ta bugawa ita addu'a malam idan ta maka wahala hadda ka san me za ka mata tattare ta cikin dare ƙarfe uku ka buɗe littafin ka kurin ka ɗaga kana karantawa yawan biya ta yau da gobe za ka riƙe ta ba ka da bambanci da wanda ya karanta ta da ka da wanda ya karanta a littafi yasa wani lokacin kawai mutum zai tashi da daddare kawai littafin addu'o'i ne zai bude karfe uku idan kai ɗan yi nafilan ka kai zikiri kawai bude littafin addu'a kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi sai an yi assalatu ka rufe ka sa alama ka fita masallaci wallahi sai kaga alheri a rayuwar malam ka jarraba duk wanda zai rinka tashi cikin dare yana addu'a da roƙon Allah wallahi ba zai mummunan mutuwa ba kuma insha Allah sai Allah ya kare shi da dukkan wani bakin ciki da bala'i to amma an ki abar mu yi shedan ya hana mu ya shagaltar da mu da wani abin da bai da muhimmanci uba da ƙire ke tashi a shimfidarsa a gida da daddare uwa ma da ƙyar take tashi ya'ya kam Allah ya ji ɗansu sai an yi da gaske kullun yara sai an tashe su asuba kullun ne shedan ya hana mutane raya dare inda za ka tashi kana addu'a za ka ga amfanin addu'a ita addu'a malam ba a yinta a banza ya ce duk wanda ya san wannan sai ya san amfaninta wa shiddatal hajati ilaiha da tsananin bukata zuwa ga irin wannan addu'o'i wa hiya tamna'u usula asalil a'in waɗannan addu'o'i su ne suke hana wato tasirin mai kambun baka ya ratsa ka da mai hasada in kana karanta su Allah zai kare ka daga sharrin hasidin idza hasada wa tarfa'uhu ba'da wusulihi kuma wannan addu'a tana ɗauke ciwon tana ɗauke cutar bayan ya haɗu da kai bi hasabi kowace imani ƙa'iliha a bisa gwargwadon ƙarfin imanin mai karanta addu'ar don ita addu'a tana tasiri a ga kan mutum idan yana da ƙarfin imani wajen yin addu'ar ya yadda da addu'ar kuma ya yadda Allah yana jinsa to ta fi tasiri amma wanda ya ɗaga hannu yana yin addu'a bai ma san me yake faɗa ba yana addu'a ma hankalinsa yana wani wuri ina ka dai karanta kawai wa kuwaci nafsihi wa idadihi wa kuwaci tawakkulihi da ƙarfin ransa da shirinsa da ƙarfin tawakkalinsa fa inna hasilaha ibn al-qayyim yace addu'a makami ce wasilahu bidaribihi kuma makami ne da mai amfani da shi duk wanda zai yi amfani da addu'a ya samu makami ya rige wa idza khashiya al-ainu darara ainihi wa isabatiha lil ma'ini falyaqul duk wanda yake da kambun baka yana jin tsoron tasirin kambun bakan nan kada yayi wa wani ya cutar da shi to ya rike wannan addu'ar Allahumma barik alaihi duk lokacin da kai baka sani wata kila kana da kambun bakan tsabar bala'in tsananin hasada da in kaga abu a jikin mutum ko kayan mutum ko motar mutum ko gidan mutum ko kasuwar mutum ko kaza din mutum zai iya tasiri illata shi to da ka gani kawai ka ringa Allahumma barik alai Allahumma barik alai wani ya sai sabuwar mota Allahumma barik alai wani ai yayi aure Allahumma barik alai wani ai an masa haihuwa Allahumma barik alai ai wani ya gina gida sabo mu je mu gani Allahumma barik alai kawai ka saba ka rinka Allahumma barik alai ko kuma masha Allah tabarakallah masha Allah kana duddubawa kai abu yayi kyau alaji masha Allah tabarakallah saboda baka sani ba yanzu ni dinnan da nake muku magana ni ma ban sani ba ina da shi ko ban da shi kai ma baka sani ba ko kana ci ko ba ka da shi shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya ga wani abu ya burge shi kurin ya rinka masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah ko me ko wallahi kama amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran lamma ana sahal bin hudayf an yaqula Allah ala barakta kamar yadda manzo Allah ya umarci Amir lokacin da Sa'al ibn Hunayf ya shiga ciwo ya shiga wahala ya fadi ya suma da mukaranta shekaran jiya ko last week falubita sahalun ya fadi sumamme annabi ya ce kai kai mai addu'a ala barakta ba za ka ce Allah sa albarka ba ai kulta Allah mubarak alai Allah ya masa albarka kenan an gaya mana shi kansa wanda yake da kambun baka me zai yi wajen kare bakinsa daga kaifin da zai yanki wani da ya ga abu kawai ce masha Allah tabarakallah wa mimma yadfa'uha daga cikin abin da yake kore kambun baka da tsananin hasada masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah duk abin da ka gani masha Allah la quwwata illa billah har haihuwa fa mata in aka je ana zuwa ganin jariri masha Allah la quwwata illa billah in ba ka ba kina tahowa sai ya rasu ko ya je kamu da ciwo wallahi ita wani mugun tari kamar babban mutum an gamu da hassada an gamu da kambun baka ku lura da kyau sau da yawa wani wallahi malam gona kurin gona haka kawai sai ga ta lalace ba mamaki mai kambun baka ne ya bi ta gindinta bai yi addu'a ba ya jefa ka cikin bala'i ga kudin taki ka zuba ga kudin noma babu sai a yi maka barin fari in suka zo suka yi na gonan nan suka tafi zancen ka ya kare ka rinka yin masha Allah la quwwata illa billah kana urwatu idza ra'a shay'an yu'jibuhu urwa ibn zubair in yaga abin da ya burge shi kaga urwa dai ko dubu karfin imanin urwa in yaga abu ya burge shi to kai ma haka ake so duk abin da ka gani ya burge ka ko me kuwa ko waye wani ne kaga ta burge ka kai masha Allah in baka wallahi yana rike da ita za ta fado kan siminti ta tsatsage ta fashi a yi kuskure yana waya wani ya zo binkaɗe hannunsa wani yana ribas ɗin mota ta ke ta ko ya je zai ɗebi ruwa a randa zai alwala tana gaban aljihunsa ta tsanduma malam kalamitis zai matsaloli ga sunan da yawa ko Allah ya jarrabe shi yasa mai rarrafe ta ɗauka ta sa masa a cikin tukunyar kunu ka yi addu'a urwa au da kala ha'idan ko ya shiga wani shinge ko gona min hitanihi cikin gonakinsa kala sai rinka masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah urwa ibn zubair wa minha daga ciki ruqyatu jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce fi sai muslim ruqyar jibril da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sai muslim jibril yayi wa annabi ruqiya ina masu hana ruƙiya ina wanda suke cewa ruƙiya ba ta halatta ba ina wanda suke cewa ba hujja ruƙiya to mala'ika jibril da kansa ibn qayyim gashi ya kawo cikin zadul ma'ad sahih muslim hadisi abi sal khudri mala'ika jibril yayi wa manzon Allah ruƙiya dan a nuna maka halaccin idan wani bai da lafiya a iya masa ruƙiya kuma ita ruƙiya fa ba sai mai ciwon aljani ba mu ne kawai yanzu muka mai da ruƙiya wai sai ciwon aljani mai zazzabi ana masa ruƙiya mai ciwon ciki ana mai ruƙiya mai larura kaza mai naƙuda ana iya mata ruƙiya a bata ruwan ruƙiya ta sha yanzu nan ai kaga manzon Allah ai ba ciwon aljani bane bai da lafiya zazzabi ne yake amma jibril zai masa bismillah raqika min kulli da'in min kulli shay'in yuzika ina da sunan Allah nake maka ruƙiya nake maka magani duk wata cutar da za ta cutar da kai min sharri kulli nafsin aw ainin daga dukkan wani sharrin wani mai sharri ko kambun baka hasidin mai hasada Allahu ya shfika Allah ya warkar da kai bismillah ya rike da sunan Allah nake maka rukiya wannan addu'a ce da ake so uba ya kiyaye rinka yi wa yaya a'a mutum ya rinka kiyaye ya wa dan uwansa ya yi wa matarsa ko ya yi wa kansa ko na makamancin wannan ruqiyar da Jibril ya annabi kenan بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ثم ذكر هدي صلى الله عليه وسلم في العلاج لكل شكوى sannan an yi bayani shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan magani na dukkan wani ciwo ta hanyar yin ar-ruqyal ilahiyya ruqiya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala تادوي فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه يا أم بتمنى حديث أبو داود دقى أبي الدرداء يشي مرفوعيني من اشتكى منكم شيئا دوان دي يكي تشيو وانا أبو فليقل ربنا الله ربنا الله الذي كو ربنا الله الذي كو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء وجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع duk wanda ya wani ciwo ya wannan addu'a ubangiji na ubangijinmu wanda yake cikin sama sunansa ya tsarkaka al'amarinsa yana sama da ƙasa da umarninsa tausayin ubangiji akwai shi a sama kamar yadda yake a ƙasa ya ubangiji ka sanya rahamarka da tausayinka a cikin ƙasa duka ya Allah ka yaye mana zunubinmu da kurakuranmu kai ne ubangijin masu tsarki rabbut tayyibin ka saukar da rahama da jin kai daga cikin rahama da jin kayinka ya Allah da waraka daga cikin warakarka akan alahadal waja akan wannan ciwo fabara malam yace duk wanda ya karanta wannan akan wani ciwo ko ruwa sai ya warke ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة يا أنبتا منا رقية جبريل التقباتا ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم أنبتا منا الشرير من ذا الله في رقية القرحة والجراحة قرجي دروني القرحة والجراحة duk kuraje da rauni su ma ana musu ruqiya kaga maganar ruqiya kawai sai ne mai aljani za a ta buga masa duk ba fahimta ce mai kyau ba ana yi wa mai aljani tabbas amma sauran ciwuka ana iya mutum yaron ka ya tashi yana ta buga zazzabi da daddare zaunar da shi kai ta buga mai karatun qur'ani da addu'o'i kana tofa mai wallahi ya fi tabbas wallahi amma ba mai sai dai kuɗin allura da kuɗin magani da kuɗin ganin likita an fi yadda da wannan akan maganin da annabi ya faɗa ya ce ai mutum fa ciwo zai kama shi da kansa wai ya kasa daga hannunsa ya karanta fatiha ya tofa ya shafa ba zai iya ba gashi har da ce falake da nasin baka iya ba a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ne baka iya ba to yaya musulmi yaya musulmi annabi ya koya mana magunguna ba ma aiki da shi me yasa muka fi imani da yadda da maganin bature sama da maganin da annabi ya bayar wai waye ce maka ita addu'a ba a yin ta akan laruran suke damun mutum ita addu'a kana yin ta dan ka samu kariyan bala'in da bai same ka ba ma kare same ka ciwon da bai same ka ba ma kare same ka da wanda ya same ka Allah ya warka maka da shi so nawa zaka je asibitin ma ai ta dubawa ma maganin a kasa gane ma me yake damun ka sun duba komai sun gagara alhali ga maganin nan a cikin labirarin ka duk addu'o'in nan musulmi su zo su kaurace musu ina laifin mutum ya rubuta su ɗara-ɗara, dara-dara ya rinka yi, ka gwada ka gani mana, ka jarraba ka gani. Ba yadda za a yi mu ƙaurace wa maganin da annabi ya zo mana, kuma mu ce muna neman mu samu kwanci hankali da nutsuwa. Yau da gobe ta sa an sa mana mun fi yadda da waɗannan ƙwayoyin sama da addu'ar da annabi ya ba mu. Yau da gobe. ga mutum akwai kokarin sayan kwaya da magani ko ta nau ne amma kuma haka zai kwanta kamar jaki baya yin addu'a zai kwanta bacci amma duk maganin da likita ya rubuta masa zai je isiye shi amma maganin da annabi ya rubuta masa in zai kwanta ya karanta baya yi ya fi yadda da wancan ko ba mu faɗa a baki ba aikinmu ya nuna haka ai sai ku tsaya ku yi tunani mutanen mu na da cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka gabace mu akwai likitoci a cikin su tabbas amma guda nawa ne su ba sa ciwo ko ba sa cututtuka larurori ba sa samun su ku yanzu kun mafi su shan ruwa mai daɗi mai kyau amma guda nawa ne a karatu zaka ji ana ambato maka asibitocin su likitocin su ko a darasi in ana yi ka taba jin an ce ma katon asibitin da su abubakar suke zuwa su umar suke zuwa ko ba sa yin ciwon suna yi suna da magunguna amma ga babban magani suna tare da shi suna da magungunan nasu na gargajiya din suna yi to ba su yi ciwo ba ne sun yi to me yasa an an zo karatu ba a tuno su a ce kaza a yi ta referensu da su sun rike waɗannan addu'o'i ne sun mai da su rayuwarsu dare da rana da haka wani bala'in ma kafin ya zo ma tsabar ƙarfin addu'a Allah ya kore musu shi yasa za ka ji kaɗan ne za ka ji ana maganar rashin lafiya a cikinsu ba don ba sa yi ba amma ko a hadisi za ka ji ba za ka je wa yawan ciwuka da rashin lafiya ba kuma annabi ya gaya mana alamar tashin alkiyama daman da ta biyo in ta yawa a cikin al'umma za a jarrabe su da cututtukan auja lam takun qad madat min asfi bi aslafikum Allah zai jarrabe ku da cututtukan da ba a taba yin su ba wanda suka gabace mu ba su san hawan jini ba wanda suka gabace mu ba ciwon suga ba su san shi ba ba su san ciwon kaza ba duk mugayen ciwukan nan masu kashe mutum yanzu yanzu wallahi sababbin ciwuka ne daga baya Allah ya jarabe mu saboda tsabar saban Allah da rashin tsoron Allah da zalunci da ha'inci da cin amana da yaudara da kin gaskiya da danna gaskiya da yaƙi akan gaskiya a yaƙi gaskiya ana ganin abu a kya aiki da shi sai Allah ya ci jarabar mu da bala'i ga manya-manyan asibitoci amma ba kuɗin shiga asibitin ga manya-manyan na'urori da kwamfutoci amma kuma yanzu ne kuke mutuwa da gaske makabartu sai cika suke yi ga kemis-kemis na shan magani ko ina amma kuma makabartunku suna ta cika kullum idan ka je asibiti za ka ɗauka mutanen garin nan gaba ɗaya ba su lafiya layi ɗan bala'i yanzu asibitoci kamar kasuwa ne haka ne ko ba ka ba ne kana shiga hada-hada ake yi jama'a kowa bai da lafiya duk anan ne kake ganin mu haka amma gobe da safe ka je asibitin can ka sha mamaki kuma duk asibitocin garin nan a cike suke dam har zuwa ake a kawo mutum za a kwantar da shi babu gadon da za a kwantar da shi malam duk larurori sun kwantar da mutane ciwuka amma fa an kasa gane maganin azkar ruwan addu'a da da iyayenmu da kakanni suke wallahi ina tunawa da ina yaro zazzabi ko ciwo zai kama ina ni ina yaro ina tuna wallahi mahaifiyata ina tuna sai in ga gashi na ganin ta daga kofi tana karanta fatiha a yayyafa mu a shafa mu na dan yi zazzabi da ina yaro zazzabin dare haka wallahi sai mutum ya tashi ya warke kuma yanzu ma ka jarraba gani ya wani zai ce panadol da kafin ya aiki kuma ka ce wai fatiha ba za ta yi aiki ba wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya kake yi mu dawo kan addu'o'in da Annabi ya karantar da mu yasa Ibn al-Qayyim ya faɗa ana yace duk wanda yake karanta wannan addu'o'i ya san amfanin su ya san tasiri wato gidan dadi ne da in baka shige shi ba ba ka san shi ba addu'a ma yanzu an hana mu roki Allah ma ba ma iya yi mun rabkana wani ma an bala'in ya same shi inda zai fara tafiya wurin arna zai tafi can can zai su za su ba shi lafiya dan zikiri ma ba zikirin safe baya yi na rana baya yi na dare baya yi na kwanciya bacci baya ba wani zikirin da yake ya tafi neman lafiya a wajen wanda ba su da lafiyar ga mai lafiyar mai ba da lafiyar wa idza maridtu fa huwa yashfiyin Allah ba roƙe shi ba addu'a ma ba ma iya mun rafkana ai dole mu sha wahala ka tazurubtu kana zuwa asibiti a je a wannan gwajin a wannan scanning a je a wannan gwajin a karbi jininka a kaza kaza bayan ka kashe dubu ɗari bakwai da ashirin da takwas da ɗigo uku sai likita ya ce ka ai gaba ɗaya ma wannan gwaje-gwajen ma da aka yi ashe ma ciwon ma da yake damun ka ba ma shi bane ba sai ka gama kashe kuɗin wallahi akwai test ɗin da ba sai dai ka gaji kun lura je ka can je ka optimum je ka wancan je ka khairat je ka duk wannan gidajen gwaje-gwajenmu ne ana a Kano masu albarka je ka can ka gama gwaje-gwaje ka tara musu fayilika kullum gwaji za ka je har yanzu ba a zo kan ƙarshen wai likita wannan gwajin da na yi wai meye bayani ne na ƙarshe babu amma da safe ba za ka iya yin zikirin da annabi ya ce in an tashi a karanta ba da yamma ba ka iya yi kana can kana neman kwamfuta ce za ta baka maganin ciwonka kwamfuta ba ta wani ya ce abin mamaki a je gaban mara hankali ana jiran ya bada sakamako ya ce kwamfuta ai ba hankali ba ne da ita haka za ka je ka zauna ka miƙa ta yi ta ciro maka sakaya kana a masha Allah masha Allah kaji ba ta da hankali fa kuma kai aiki da ita ba hanawa ne ba ina mana mukarana ne idan mun yadda da wannan yana aiki me yasa ba za mu yadda da abin da annabi ya ce mu yi ba na addu'a Allah gaskiya ne ba wani wanda ya isa ya karyata addu'a tasirin addu'a babu shi kuma ya fito ya magana mu ji wancan ma ba cewa muka yi baya yi ba yana yi bincike ne an ji na nan ma zan sha kwaya muna shan kwaya ta ciwo ba ta kwaya ta yan kwaya ba amma wancan bincike ne wannan kuma dahir ne bincike yana iya daidai yana iya kuskure ban ga dalilin da zan watsar da sababi na gaskiya in je in kama wani wanda ba na tabbas ba ai malam ka tsorata da al'amarin Allah ina buga misali akan wannan wani babban alarma a ƙasar nan makaranci ne yake gaya mini kwanan ne yake bani labari ya ce malam ni fa na gwada wani abu na ce alarma mai faru ya ce wallahi malam ina da ciwon suga yau shekara kaza ya ce in ciwon ne ya tashi min da daddare in ya ɗaga ina ganewa ya ɗaga ya ce wallahi malam falo na kawai nake janye kujeru in kama tilawa Qur'ani in na rinka zubawa kafin na zo izu ashirin izu kaza ya ce wallahi tallahi da na zauna in na sa abun gwaji in na gwada wallahi shi na ga sigarin nan ya sauka ya ce malam ba sau ɗaya ba na yi ba sau biyu ba na ya ce amma ina fashan maganin ba wai ba na sha ba amma irin in na je na ci wani abu ya ɗaga ya dame ni da na zuba tilawa alƙur'ani wallahi sai na ga ya sauka yace wannan ka faɗe shi a gaban kowa nace sadaq Allah Allah ya yi gaskiya Qur'ani magani ne nace Allah ran ma kai imani ka yadda zai maka maganin ne shi sa kuma ya maka to shine abin da Ibn al-Qayyim anan yake faɗa cewa ita addu'a ta waɗannan magungunan tana da tasiri a zuci akan mutum iya ƙarfin imaninsa da yarda da abin. Believe. Allah ya samu gani. Wa zakara ma fi sahihaini annahu qala sallallahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shaka al-insanu aw kanat bihi qurhatun idan mutum ya rashin lafiya ko yana da wani kurji aw jurhun ko rauni to yayi addu'a qala bi usbu'ihi hakaza yayi amfani da dan yatsansa wa wada'a sufyanun sababatahu bil ardi Sufyan ya dora wannan manuniya a ƙasa. Annabi ya ce ka ɗauki wannan yatsa manuniya ka sa sannan sun marafa ya daga sama wa qala bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yashfa saqimuna bi izni rabbina. Haka din nan ka daga hannunka ka karanta wannan. Yace wa halil muradu turbatul ardi kulliha ana nufin ƙasa turbaya ta ƙasa duka au ardul madina ko madina fihi qaulani akwai sabanin malamai amma malamai suka ce duk wanda yake da wani rauni ko wani ciwo ko wani damuwa ya dora hannunsa aka yi dandali ƙasa ya daga hannunsa ya karanta wannan addu'a din bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yishwa saqimuna da sunan Allah da wannan turbaya ta garin mu ta ƙasar mu da kuma yawu na wani daga wasu daga cikin mu Allah ya warkar da masu ciwon mu da izinin Ubangijinmu tabaraka wa ta'ala wannan hadisin Imam Bukhari ne ya ruwaito shi kuma da Imam Muslim addu'a ce ka tafi gadawa faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji harzi al-musiba warakar da manzon Allah ya koya mana akan masifa in ta yi tsanani zafin masifa ya Allah ka raba mu da masifa Allah ka kare mu da masifa قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة آية تدريد همسن بير زوها تدريد همسن بقوي كان وانا ينا نونا من الله نونا من وانا آية إذا مصيبة تساميك مصيبة بوشي مصيبة دم مصيبة تساميك كتي إنا لله wa inna ilaihi raji'un an gama duk bala'i idan ya same ka ka yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mutuwa ne aka maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobara ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadari ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ciwo ka tashi da shi yana damun ka a daki a gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsohuwar ka ne ba lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi muke koma magani ne wa fi sahihi an ummi salamata marfu'an ma min ahadin tusibu musibatun ba wani wanda musiba za ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ya Allah ka bani lada a cikin wannan musiba ta wa akhlif li khairan minha kamar yamin da mafi alheri illa ajrahu Allah ba shi sai Allah ya bashi lada fi musibati a wannan musiba wa akhlafa lahu khairan minha kuma sai Allah ya maye masa da mafi alheri motar ka ce ta hadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha babanka ne ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha matarka ce ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha gobara ne akai a kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha hadarin mota ne mota ka tai hadari ko dan uwanka ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ciwo ne kaje ya tashi ka tashi da shi ya makale maka ya rike maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allahu akbar daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba daga chemist din John ko Jacob ba hadisin muslim ba ku samu addu'a ba tana da wahala wa hadhihi kalima min ablagh ilaj al musab ibn qayyim ce wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce mafi mafi girma kuma mafi matuƙa na warkar da duk wata musiba wa anfa'iha lahu mai amfani gare shi fi ajilihi duniya wa ajilihi da lahirarsa fa innaha tadammanat aslaini tana ɗauke da asali tushe guda biyu idan ta haƙaƙa bihima idan aka suka tabbata tasli an musibati tana rarrashi akan musifar da ta samu ta ahadu amma ɗaya annal abda wa maluhu mulkun lillahi ta'ala ja'alahu indahu ariya ai shi bawa gabaki ɗayansa da dukiyarsa ai mallakar Allah ne ko dan haka duk abin da Allah ya baka aro ne fa ya baka in ya baka kuɗi aro ya baka in ya baka lafiya aro ya baka kai kanka da ka ganka a duniya kana zaman aro ne dan mallakan Allah ne zai dauke ka lokacin da ya ga dama ya rab ya rab ya rab abu na biyu أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره باوا ya sani makoma tana zuwa ga Allah babu makawa dole sai ka bar duniya a bayanka da abin da ya same ka sani wannan duniyar ko ba daɗe ko ba jima ko ana so ko ba a so wanda ya fi ka kusanci da Allah ya tafi wanda ya fi ka shedanci ya tafi wanda ya fi ka tsoron Allah ya tafi wanda ya fi ka wadata ya tafi wanda ya fi ka talauci ya tafi wanda ya fi ka matsayi a wajen Allah ya tafi to kai kana tsammanin kai zaka dawoma kai meye kake da shi da zaka ce wai baraka mutu ba kai har yanzu baka da hankali mutane nawa kaje ka binne malamanka nawa ka binne ba su fi ka kusanci da Allah ba iyayenka da suka riga ka duniya nawa ka je ka binne abokananka nawa ka binne wanda ya fi ka tsoron Allah kai a iya sanin ka wani ya fi ka tsoron Allah guda nawa ka binne to kai me kake gadara da shi kana ganin da kake zaune yanzu kana ganin baka baka dau ba har yanzu baka hankalta ba ba ka shirya ba wannan duniyar har yanzu baka gane gidan yaudara ba ce har yanzu baka sani ba kana tafiya ne a cikin duhu kana ruduwa da lafiyarka masu lafiya nawa suka mutu suna cikin tsakiyar lafiya mai ciwo nawa ciwo shekara shekaru ya ki mutuwa to dole ne sai mun koma ga Allah kuma sai mun bar duniya baya wa idza kanat hadhihi al-bidaya wan nihaya ibnu qayyim ce dai wannan shine farko da ƙarshe ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء tunani a cikin wannan duniyar da lahira yana cikin mafi girman warakar dukkan ciwon da zai same ka ko ma me ya same ka duk abin da ya same ka na bala'i musiba akwai akwai babban bala'i mutuwa ka manta wani yanzu yana ina yana kabari ka tuna shi ina malam wani ya yi gaba ya tafi ya shirya bai shirya ba kamar yadda kake rayuwar nan haka yadda kake son duniyar nan baka so ya mutu dab kamar ɗauke wuta wallahi haka mutuwa take malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn qayyim yace wa min ilajihi an ya'lama ilma al-yaqin anna ma asabahu lam yakun li yakhti'a lalle ne bawa ya sani hakika na sani ne yaqini duk abin da ya same ka wallahi da mun bai kasance zai kuskure ba ba duk abin da kaga ka ci karo da shi to kaddara ce sai ya same ka wa ma akhta'ahu lam yakun li yusiba abin da ya kuskure bai same ka ba kuma daman wallahi ba zai same ka ba mai imani mai tsoron Allah ya kamata ya san wannan kaga yadda ka ganka a yanzu haka haka Allah ya so ya ganka ba wani fa canji abinda ka samu din nan shine Allah ya rubuta zaka samu ba za ka ce wai da kaza ne da kaza ba duk abin da kaga ka samu haka Allah ya rubuta zaka samu duk abin da baka same shi yanzu ba kuma wallahi dama ba za ka same shi ba to me yasa baka kimta ba duk wannan gargadi da ake maka har yanzu baka yadda ba ko sai an bude maka littafin ka an nuna maka saura maka sati biyu ko sati uku wa minhu an yanzura ila ma usiba bihi ibn qayyim yace mutum ya rinka luran meye masifar da aka dora masa fa yajidu rabbahu abqa lahu mislahu aw afdal ka duba masifar da aka dora maka to sai kaga ubangijinka ya bar maka kwatankwacin irin wannan masifar amma ta alheri ko abin da ma baka yanzu idan gobara aka yi maka mota ka ta kone masifa ce ko to sai ka duba to ni'imomin da Allah kuma ya maka wanda suka fi mota za su irgo shine fa yanzur fa yajidu rabbahu abqalahu mithlahu aw afdal idan ka yi da kaya ne aka samu matsala kaya ya kare ko kaya ya bata to sai ka duba kuma irin wannan kayan irinsa irinsa nawa Allah ya bar maka idan ɗanka ne ya mutu ka shiga damuwa me yasa ɗanka ya mutu sai ka duba to ƴaƴa nawa Allah ya bar maka Allah ya bar maka irin wannan ko kuma abin da ya fi shi idan ciwo ya ɗora maka to ka duba ai wani kuma dan uwanka fa mota ce ma ta buge shi ko numfashi bai bai mutu yanzu kai kana cikin damuwa Allah ya dora ma ciwon suga ko ciwon kafa ko ciwon hawan jini kana shan magani ko to ka gode Allah to ina da kuma farkon ciwon buge ka akai aka kai ka kabari ka tafi baka da damar istighfari yanzu kana shan maganin ciwon suga ai kana yin istighfari kana sallah kana addu'a kana shan maganin hawan jini ai kana istighfari kana sadaka kana zuwa gurin karatu kana samun lada to da ciwon ya karka a gadon asibiti daga nan aka kai ka mucuwari aka kai ka kabari aka binne ka baka samu daman istighfari baka samu daman tuba ba duk masifar da Allah ya dora maka idan ka lura ka duba ko billahi alazim sai ka ga cewa Allah ya bar maka fiye da abin da ya jarrabe ka da shi ko kuma daidai ɗinsa ko na makamancin wannan to wannan shi ma ibn al-qayyim yace magani ne daga cikin maganin masifa in ta samu mutum duk abin da Allah ya dora ma shikenan alhamdulillah ya Allah nagode an yi kwata kwata an yi hadari an mutu a mota an yi asara dukiya ta mutu jakar kudin ka ta bata kaza kaza sai ka duba to ai kai din yanzu kafi kudin tunda Allah bai kashe ka ba ga ka kai da ka nemi kuɗin kana nan a raye gobe ma za ka je ka ci gaba nema ai sai ka ce mai alhamdulillah an maka sata an fasa shago an ɗebi kuɗinka ka shiga damuwa ana ta maka jaje ka ki kai haƙuri saura ka ɗan ka kai ƙara ka kai Allah ƙara ana ta baka haƙuri ka ki a irin wannan bala'i ƙasa ta lalace kaza kaza kaza ka yi haƙuri ai kai da daɗi ma aka yi maka da zuwa aka yi barayin suka harbe ka a gida fa suka harbe ka suka ɗebe dukiyar suka tafi yaya ba sai ma kana raye ne zaka iya buɗe baki kai kuka ba duk abin da Allah ya ɗora maka to sai kaga akwai abin da ya bar maka wanda ya fi shi waddakara lahu Allah ya maka tanadi in sabara ma huwa a'zamu min fawati tilkal musiba abin da yake ya fi haka saboda kubucewar wato tafiyar wannan musiba abin da musibar ta mun gaci ba fa afin mudha'afa ninki da ninki wa annahu law sha'a la ja'alaha a'zam mimma hiya ibnu qayyim yace in Allah ya ga dama musibar da ya dora maka in ya ga dama sai ya ninka ta wallahi ba an zo an yi hadari a gida an mutu ba ƴaƴan kabi sun mutu to in ya ga dama sai sa yaya ashirin su mutu ba an yi gobara ba daki ɗaya ya ƙone to in Allah ya ga dama sai sa gidan ya ƙone gaba ɗaya ba an samu matsala kasuwa ce ta ƙone shagon ka ne ƙone ba to wallahi tallahi in Allah ya ga dama sai hada hadda gidan gonar taka shi Allah tabaraka wa ta'ala in yayi abu haƙuri ake a gode masa akan abin da ya ko daɗi ko ba daɗi wannan shine abin da ibnu qayyim yake nufi Allah mai rahama sati mai zuwa insha Allah zamu dora akan yaya ake magance masifa dake samun dan adam a rayuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi